بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا wannan lokaci a wannan safiya ta ranar litinin wadda ita ce ranar sha hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin shida ga watan maris shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na sha biyar insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin kitabu sunna wallafar harb ibn isma'il al-handali al-kirmani rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu ne da tamanin bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam asali wannan karatu mun fara shi ne a yankin garin Buhari da ke yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a masallacin sarkin wannan gari jazakumullahu khairan wanda daura ce muka yi karkashin majalisin Malam Abubakar Jawas Allah ya saka mu da alkhairi kuma ga dacewa mu karasa karatun a gurgurdan yadda ya sawaka daga nan gida a Zaria kenan a Daradi Salafiya insha Allah a kafin mu shiga karatun zai amfani da wannan dama na isar da ta'aziyya zuwa ga wato yan uwa ustazai abokan karatu da ɗalibai musamman na nan makarantar mu ta Darajin Salafiya da yan uwa wanda suke markazin Salafiya da ke tudun wada Zaria da sauran yan uwa da ɗaliban makarantar Haya Islam ta tudun wada Zaria da malamai da sauransu sakamakon mutuwa ɗaya daga cikin yan uwan mu abokai ɗaliban ilimi malam Umar dan hunkuyi Allah Ubangiji ya gafarta mishi wanda ya rasu a jiya Lahadi wayewar garin yau litinin aka mashi da na'iza bayan ya yi fama da jinya Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya rike masa bayansa Allah ya sa iyakar wahalarsa kenan Allah ya samu mu cika da imani Allah ya gafarta masa da shi da sauran mamatan abu shakka malam Umar mun ji jiba mutuwarsa abokinmu ne dan uwanmu ne na addini mutumin kirki ne mai halayya da haƙuri da sakin fuska da raha da kowa Allah ya gafarta mishi Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya masa rahama wallahu wallahu almusta'an malam yace babun fi kalamillah babun da ke magana game da wato tabbatar da aqidar cewa Allah yana magana wanda an yi magana akan ta a baya yanzu kuma zai kawo mana nassoshi ne na hadisai da asarai da suke tabbatar da haka malam yace haddasa sayyid ibn mansurin قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يتي أبلاي مسؤول يتي إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسما أهل السماوات للسماوات سلسلة idan Allah ya magana da wahayi mala'iku da ke cikin sama sai su ji wani ƙara da sama take yi ƙara mai ƙarfi ka jarri silsilati al-safa kamar ana jan wato manya-manyan sarƙoƙi na ƙarfe a kan falalar dutse, fayas a ƙuna sai su faɗi su suma fala ya zaluna, kazalika ba sa gushewa a su nan hatta ya ya hum jibrilu. Har sai jibrilu ya zo musu alaihi salam fa idan ata hum jibrilu fuzzi'a an qulubihim idan jibrilu ya zo sai kuma su farka firgigit zakatansu su koma firgigit fayaquluna ya jibrilu madha qala rabbuna ce me Allah ubangiji yake faɗa fayaqulu alhaq shi Allah yana faɗan gaskiya ne fayunaduna alhaq alhaq sai su dinga cewa mun yadda da gaskiya Allah mun yadda da gaskiya da Allah ya faɗa wato kuma da Allah yake cewa cikin suratu sabai hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال أبو محمد Yahya ibn Habib ibn Arabi basariyun thiqa wato shi malam harbu din ne yake wannan taliki ne ce wannan malami Yahya ibn Habib ibn Arabi mutumin Basra ne kuma amintacce qala haddathana Musa ibn Ibrahim qala sami'tu Talha ibn Khirash yaqulu sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jabir mali araka munkasira Jabir dan Abdullahi lokacin da aka kashe babansa a yakin Uhud shine sai ya wayi gari ya cikin shiga cikin damuwa da takaici kullun yana takumi kullun yana cikin kuka da nuna damuwa a rayuwarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da shi yace ya Jabiru mali araka munkasiran wai me ya ganka duk ka zama munkasir wato kamar a ce demoralize ba ka da katabus ka yi rauni kana cikin abin nan damuwa da rashin kwanciyar hankali duk dai faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ustushhida abi wa taraka iyalan wa daina yace baba na dai kamar yadda ka sani an kashe shi ne a yaki yayi shahada ya bar mini ƴaƴa ƙannena da yawa kuma ya bar bashi mai yawa qala sai annabi ya ce mishi afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abaka to ka bari mana in baka labari maka albashir irin ta goma shi irin tarbar da Allah ya mahaifinka qala bala ya rasulullah ya ce ya manzo Allah ina son wannan labarin qala annabi ya ce ma kallama Allah ahadan qattu illa min wara'i hijab Allah bai taɓa magana da wani ba sai ya zama tsakankanin shi da Allah akwai shamaki ba kare bashirin ayu kalimallahu illa wahyan aw mai wara ijab kamar da Allah ya fara wa ahya abaka amma kai babanka sai Allah ya raya shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu kifahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi magana da shi kifahan ay muqabalatan kamar da za a ce da wasu a ce ido da ido ko baki da baki wa qala Allah ya ce masa ya abdi tamanna alayya wa udika ce kai bawa na faɗi duk abin da kake buri faɗi iya burinka abin da kake so ne kuma na maka alƙawar zan cika maka wannan burin kala sai bawan ya ce ya rab ya Allah ubangiji na tuhini fa uqtala fika athaniya abin da kake so ya Allah ka sake raya ni in koma duniya in sake zuwa in sake yin jihadi a sake kashe ni dan kai ya Allah fa qala rabbu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce innahu qad sabaka minni annahum ilaiha la yurja'un yace na ai banda wannan na riga na yi alkawari na ce duk wanda ya mutu daga cikin bayi to ba zai koma duniya ba qala wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya ce to amma dai bari a saukar da aya a gaya wa mutanen duniya labarin irin ni'imar da kuke ciki ku shahidai shine aka saukar da fadan Allah cikin suratul Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kar ku dinga lissafa wanda aka kashe su don daga kalmar Allah matsayin matattu ba haka bane su wato suna nan a matsayin rayayyu ne a wurin Allah kuma suna samun arziki قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سئل عبد الله عن قوله أنت يا عبد الله مسعود كما فلان الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون haka da alaga ta malamai za ka ce game da fasara wannan aya sai ya ce qala amma inna qad sa'alna an zalika ce ai mu din ma mun taba tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka faqira sai aka ba mu amsa da cewa arwahuhum qatairin khudrin rayukan wato shahidai kamar wasu tsuntsaye ne korayen tsuntsaye tasrahu fil janna waɗanda suke kaiwa su kawo suna wa sharholisu suna wadaƙa suna kyakkyara cikin aljanna fi ayyiha sha'at su fuffurka su tafi wannan aljanna daga wacan su fita su je wacan inda suka ga dama thumma ta'wi ila qanadila mu'allaqa bil arsh sannan sai kuma su je lokacin bacci sai su koma cikin wasu wato kanadil wasu fitilu wanda suke an rataya su da al'arshi fa bainahum kadhalika suna cikin haka idan tsala alaihim rabbuka tila'atan sai Allah ya bayyana gare su fa qala sai Allah ya ce musu saluni ma shi'tum ku tambaye ni abin da kuke so qalu suka ce ya rabbana idza idan nas'aluka wa nahnu fil janna nasrahu fi ayyiha shi'ina ya Allah me za mu tambaya mu da muke cikin aljanna mu da muke shiga mu fitar da aljanna da muka ga dama ne kuma za mu tambaya sai ya ce sai Allah sai ka ce musu فبينهم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعا sai Allah ya ƙara bayyana gare su fa kala yace saluni ku tambaye ni ma shi tuda abinda ku so qalu ya rabbana ma za nas'aluka wa nahnu fil jannati nasrahu fi ayyiha shi'na me za mu tambaye ka bayan muna cikin aljanna muna yawo duk inda muka da dama falamma ra'aw annahum lan yatur lan yutraku min an yas'alu da suka cewa ba za a bar su ba dole sai an tarsasa musu sun roki abin da ya cikin su roka قالوا سكتي نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى nace to ya Allah babu abin da muke buri mu abin da muke fata illa a mai da rayukan mu jikin jikin mu mu koma duniya mu je a sake kashe mu a wajen jihadi falamma ra'aw annahum la yasaluna illa hadha turiku da aka ga ba su da wata bukata sai wannan sai aka kyale su wannan bukata dai ba za a yi musu ita ba sai aka rabu da su wannan hadisi wannan riwaya tana cikin littafin Sa'id ibn Mansur sunan dinsa haka nan kuma Imam Muslim ya rawaito ta waccan ta farko kuma da muka wuce ita kuma tana cikin littafin ainihin wato al-Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah da kuma Kitabut Tauhid na al-Imam Abubakar ibn Khuzaimah rahmatullahi alal jami' malam yace wa haddathana ibrahim wa haddathana muhammad ibn al-wazir قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقرأ ناجم من زعل سيسا من كرن تفدن الله ودوكين سركي سميعا بصيرا واتو إن الله كان سميعا بصيرا nan yake karantawa ya ce da na ji shi sami ta rasulullah sallallahu alaihi sallama ya ƙara'u na ji manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana karanta ainihin wannan wuri inna Allah kana sami'an basira Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne wato faɗin Allah inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila aliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يئذكم إن الله كان سميعا بصيرا تريد أن وزن cikin sautin nisa'i sai ce kala ya karanta lalle Allah yana ji kuma yana gani fa wa ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam usbi'aihi ala ainihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannayen shi yana nuna idan shi wajen basiran gani sami'an kuma yana nuna ya nuna kunnensa sannan sai nuna idansa wanda riwaya tana cikin mujam tabarani da kuma sunna na mujam tabarani al-kabir da sunna na al-imamu abdullah ibn al-imami ahmad ibn hanbal قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات yace ta ce godiya ta tabbata ga Allah wanda wato jinsa ya game dukkanin sautuka babu nisa babu kusa babu ƙarami babu babba laqad ja'at khawla ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace khawla wadda mijinta ya mata zihari din nan ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo kukanta ta kawo shakawa tashku zawjaha fa kana yakhfa alayya kalamuha Aisha tace ina daga cikin ɗaki ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana magana ta daga cikin kamar a ce falo ko kofar gida ko kofar daki ta ce ba na jiwo abin na dai jin magana amma ba na fahimtar ma me ake cewa saboda nisa amma kuma shi Allah yana ji daga can sama fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir daga irin tashi wacce inna Allah kana sami'an basira wannan kuma inna Allah sami'un basir ce lallai hakika Allah ya ji zancen wannan mata take jayayya da kai game da al'amarin mijinta da wannan hukunci da ya mata na zihari wa tashtaki ila Allah tana kawo ƙara wajen Allah Allah ya ce wallahu yasma'u tahawura kuma Allah yana jin tattaunawar da kuke da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi kana ce mata ta yi hakuri baka da wani hukunci sai an maka wahayi Allah ya ji wannan inna Allah sami'un بصير الله ميجيني كما ميجنيني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد wannan wannan riwaya da muka ji tana cikin sahih bukhari mu'allakan da imam an-nasai da ibnu majah masu ruwaito ta da ibnu manda a cikin kitabut tauhid wannan kuma da muke kanta yanzu daga tana tana cikin musul imam ahmad ibnu hanbal ne dan gashi nan ma shine aka rubuto daga gare shi fadin malam haddasa ahmad ibn hanbal قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله لموسى آذي أدنيتك وقربتك Allah ya ce annabi Musa ka dai san na kusanto da kai na kuyi kusa da kai na kawo ka kusa da ni hatta sami ita kalami har ka ji magana ta wa kunta bi aqrabil amkinati min ka zo wuri mafi kusa da za a yi zuwa kusa da ni fantalik bi risalati ya ka tashi ka je ka yaɗa saƙona fa innaka bi aini wa sam'i wato ina jinka kuma ina ganinka fa inna ma'aka aidi wa basari kuma zan haɗa maka da hannuna da idona zan taimake ka da hannuna da idona wannan ma ya tabbata yana cikin musulmi Muhammad ibn Hanbal da al'ajiri a cikin ash-shari'a قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي قال الله تعالى عز وجل الله يفدى أتكين حديث القدس يتي يؤذين ابن آدم dan adam yana cutar da ni in ji Allah madauki sarki ya subbu dahara yana zagin lokaci yana zagin zamani wa ana daharu alhalin ni ne ke zamani biyadi al'amur duk al'amari a hannuna yake ukallibul laila wan nahar ne nake juya da yadda na wannan cikin bukhari da muslim da musnad na al-imam al-humaydi da kuma maganganu da malamai suka yi akan cewa wannan bai nufin daga cikin sunayen Allah akwai addahar baya cikin sunayen Allah saboda suna da jami'i malai ba sai sashi a cikin tabbas sunayen Allah ba قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحان الله موسى الأشعري كيتا babu wanda ya kai Allah haƙuri akan cutar wadda zai ji ana masa kuma ya fi ƙarfin ai masa kuma yana da ‘yancin da zai ɗau matakin da ya ga dama, amma sai haƙura to babu wanda yake haka irin Allah. Man yi shirku bihi, wa ya ji alulahu waladan mutane suna shirka da Allah suna cewa Allah yana da ɗa huwa yu'afihim wa yarzuquhum shi kuma Allah yana ta ba su lafiya yana ta ba su arziki abubuwan da suke nema a rayuwa suna samu ci gaban da suke nema suna samu bukatuwar da suke nema suna samu amma su kuma ba su da aiki in ban da zagin Allah da cin mutuncin Allah da kiran hada Allah da abokin tarayya kiran hada Allah da mace hada Allah da kaza da kaza wannan abin da suke ba karamin kuskure bane wanda sama da ƙasa na iya rikitowa a sanadiyarsa amma Allah ya haƙuri ya rabu da su shine yake cewa ma min ahadin ma ahadun asbara ala adhan sami'a قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ثمانية مقتهم الله وقدرهم نفسه abubuwa wa qadaratuhum nafsu abubuwa guda takwas mutane guda takwas ko ɗabi'u ko halaye guda takwas Allah ya yi fushi da su kuma zuciya Allah ran Allah ba tana kyamar waɗannan wa mai yazahum min khalqihi Allah ya ware waɗannan a cikin halittarsa suna cikin tababu na ɗayan su ne as-saqqarun ana kanta shi da sin ana yi kanta da sadon a ce as-saqqarun as-saqqar ko as-saqqar duka abu ɗaya ne shine Allah kafir mutumin da yake mai yawan tsinaceceniya kafiri mara mutunci wanda bai san daraja kowa ba mai la'anta mai sakin baki da zagewa humul qattaluna wal mustakbiruna yace su ne wanda suke ya kan mutane su tsire wasu kuma su ne masu tsananin girman kai na biyu wallazina idza du'u ila allahi wa amrihi kanu buta'a wanda kuma da tufan da Allah ya tsine ma da an kiraye su zuwa ga Allah zuwa ga tauhidi zuwa ga ainihin aikin alkhairi zuwa ga aiki na wajibi ko mustahabbi malam ya ce irin wannan kiran idan an yi musu shi a kanu bu'a sai kaga suna da rauni suna yin saibi sun ki su zo wai za du'u ila shaytani in aka kira su ga wata shaydana kuma wa amri ko al'amarin shaydan kanu sira'an sai ka gansu a gurguje والذين يستحفون نؤكون يستحقون بأيمانهم ما لا يحققه له ما لا يحققه الله لهم wanda suke amfani da rantsuwa su ci abin da Allah bai ce nasu bane da rantsuwa suke amfani su ci haƙoƙin mutane su ne na uku kenan ko walazina yace da kuma waɗanda yastahiquna bi aymanihim ma la yastahiqu Allahu lahum shine na makaranta ko walazina yakzuru dhahaba wal fiddata لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تخلقوا تخلقوا والذين يكنزون البغيدة البغدة wanda suke wato rayuwa akan kiyayya suna jin haushin ƴan uwansu musulmai fi sudurin a zakatansu wa idza laquhu man sun gamu takhallaqu lahum sai su dinga nuna musu kamar ana tare sai su munafurce su mutumin da yake kin mutane a cikin zuciyarsa amma kuma ya gamu da su sai nan kamar yana son su wannan ma yana cikin da Allah ya baran bara da shi yace wal masha'una bin namima na gaba kuma su ne masu yawo da annamimanci su kai wannan gulmar wannan su kai wancan gulmar wancan wal mufarriquna bainal ahibba wanda suke masu raba kan masoya wal baghuna dahdatal bari wanda suke yin ta'addanci akan wato wata zamiya da wanda bai yi wani laifi ba yi mutum wata kankanuwar zamiya ko ya dan samu wata zalla a magana ko aiki ko wani abu su kamba ma su ta ci masa mutunci su ta aibata shi su lalata da aikin alkhairi da yake ci qala hadathana shar ibnu fiyab wannan riwaya da muka karanta tana cikin littafin abu nu'aymin da tarikh ibn asakir da littafin abu shaykh mai suna at-tawbih wa at-tanbih yace hadathana shar ibnu fiyab qala hadathana umar ibn ibrahim قال حدثت عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم Allah madaukakin sarki ya fi tsananin farin ciki da tubar da bawansa zai guda ɗaya fiye da abin da zai faru da ku misali yake cewa min ahadikum hina yasqutu ala ba'iri mutum ɗaya daga cikin ku ya fada akan raƙuminsa qad aballahu raƙumin ya riga ya batar da shi bi ardin falatin a wata ƙasa wata take sahara babu gida ga babu gida baya cikin hirar annabi yake cewa har mutum ya zama ya riga ya cire da rayuwa kawai yana bude ido sai ya ga gara kuma nan ta dawo ko dabba ta shi ta dawo yace saboda tsawon farin ciki ma sai ya sako ya ce Allah ni ne ubangiji kai ne bawa na wannan farin cikin da bawa yake ji idan ya samu kan shayar wannan tsira bai ka farin cikin da Allah yake ji idan bawa ya tuba ba قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا مغيرة عن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه wannan hadithi ne tabbatacce yana cikin littafin Bukhari da Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah wanda yake son gamuwa da Allah salin alin yake aikin da za a gamu da Allah din salin alin ahabballahu liqa shi ma Allah yakan so ya gamu da shi wa man abghada liqa Allah wa man kariha liqa Allah wanda bai son gamuwa da Allah saboda sako da yake tafkawa shi ma kariha Allahu liqa'ahu to Allah bai son gamuwa da shi Allah ka tsare قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد ومغيرة عن ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يفيدها نفقة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa yamin Allah hannun daman Allah kuma dukkan hannayen Allah dama ne yace mal'a wannan hannu cike yake da arziki la yafiduha nafaqa ciyarwa da Allah yake baya rage arzikin wannan hannu nashi yace saha'ul laili wan nahari Allah wanda yake zubar da arziki ya kwararo da arziki dare ba dare ba rana wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ara'aytum annabi yace ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard kuna ganin abinda Allah ya ciyar tun da ya halicci sammai da ƙasa fa innahu lam yaghib fi ma yamini to wannan ciyarwa da Allah yake tun da aka halicci duniya har zuwa yanzu dinnan har kuma nan gaba to wannan abin bai rage komai da gaske abin da ke hannun dama Allah ba wa arshuhu alal ma al'arshinsa kuma yana kan ruwa wa biyadihi al-ukhra al-mizanu yakhfadu wa yarfa'u a ɗayan hannun nasa kuma akwai ma'auni wanda ainihin wato da shi Allah yake ɗagawa da kuma shi Allah yake saukewa wannan riwaya ita ma tana cikin littafin Bukhari da Muslim قال حدثنا سعيد قال أخبرنا مغيرة ابن عبد الله عن أبي الزناد عن عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش إن رحمتي وسعت كل شيء إن رحمتي غلبت غضبي yayin da Allah ya halitta sammai da ƙasa gaba ɗaya sai zai rubuta a ƙasan al'arshin cewa rahama ta ta galabaici fushina Allah ka samu cikin rahama kuma yana cikin Bukhari da Muslim shi قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا محاضر ابن المروع قال الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي زؤب أن نعم هكذا يكون نعم يتي أن حدثنا برمو دوا حدثنا عيسى ابن محمد قال حدثنا محاضر ابن مروع عن الأعمش عن ابن عن عمرو ابن مرة عن أبي نذر عن أبي زر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي يتي كتف السماء مسيرة خمسمائة سنة يتي wato tsakanin sama da sama akwai tambaya ta kaman Uh, shekara dubu hamsin ko da shekara ɗari biyar ba sai ta hamsa mai a ta'am wabain al'ardi wal uliya tsakanin sama da wannan fufitin ɗin da na samanta ko ya ce kisafu sama'i masiratu hamsa mai a ta'am tafiyan tsakanin sama da sama tafiyan shekara ɗari biyar wabain al'ardi al'uliya wasu sama'i duniya hamsa mai a ta'am tsakanin sama wannan ƙasa da take sama da kuma sama da ke tsakankanin wato munan space da muke tsakanin wannan ƙasar da muke kai da sama da muke kallo shi ma akwai tafiyar shekara ɗari biyar. Wa kisafu ha hamsa mai ata'am. Wa kisafu saniya misal zalika tsakanin sama ta biyu da ta uku shi ma haka. Wa ma baina kulli ardaini misal zalika tsakanin kowace ƙasa da ta ƙasa da ita haka. Wa kisafu sama'i masirata hamsa amin. a tsakanin sama da wata saman shekara tafiya shekara ɗari biyar bayan sama'i duniya wa sama'i a wasani ya hamsa bai ta yami tsakanin sama wadda ke nan ƙasa da wadda ke take ta biyu shi ma akwai shekara ɗari biyar wa kithabu sama'i masira ta hamsa mai a ta'ami haka nan wato tafiya da ke tsakanin wata sama da wata shekara ɗari biyar kullu summa kullu sama'in mithlu zalika yace kowace sama tsakanin ta da wata haka ne hatta tabluga sabi'a har ka je inda ta bakwai take ثم ما بين السماء السابعة والأرش مسيرة ما بين ذلك كله sannan tsakanin sama ta bakwai da tsakanin da al'ashin Allah yake to duk sai an hada waɗannan kuɗaɗen gabaki ɗaya ainihin wato don hada kuɗaɗen duk kayayyakin gaba ɗaya afun a hada nisan duka wuraren gabaki ɗaya sannan a samu wannan nisa wato nisan sammai ɗaya da ta biyu da ta uku da ta shida sai an haɗa nisan su gaba ɗaya sannan za a sami wato nisan abin da ke tsakankanin sama ta bakwai da al'arshi wannan riwaya tana cikin mujamul bazzar da isnadi wanda yake kyakkyawa haka na limam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito haka ibn Abi Asim a cikin sunna haka ibn Khuzaima a cikin kitabut tauhid haka al-Jawzani shi ma ya ruwaito a cikin al-Abatid hadisi ne sahihi insha Allah sai babu ma ja'a fi ƙauli ta'ala ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum babun da ke bayani akan ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki ma ya kunu min najwa thalathatin babu wani taro da mutum uku za su yi mutum uku za su yi illa huwa rabi'uhum sai Allah ya zama shine na hudu cikin mujadala kenan sa'altu ishaq ibn ibrahim qultu qawla Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum kaifa taqulu fihi ci alaga ta malam me zaka ce game da wannan aya qala sai ce haythu ma kunta huwa aqrabu ilayka min hablil warid duk inda kake Allah ya fi kusanci da kai da wannan igiya wannan wato jijiya da ke rike dokin wuyar ka huwa ba'inun min khalqihi kuma Allah yana nesa da halittun shi qultu li ishaq ala al'arshi bi haddin alaga ta malam kana nufin yana al'arshi ka mishin waje kenan قال نعم يتي قري كو على الارش نعم بحد اي الارش دين وذكر عن ابن المبارك قال سنة يا أنبا تلقى ابن مبارك مبارك ابن مبارك أنا تشوى هو على عرشه بائن من خلقه بحد الله ينا كان الأرش سا يعني سنت دق هالتنسا ينا دوجه سننشيني الأرش قال حدثنا سعيد بن نوح قال حدثنا أبي نوح ابن مضروب قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم game da faɗin Allah ma ya kunu min najwa ba wani taro da za a yi salatin na mutum uku illa huwa rabi'u sai zama na hudu wala khamsatin illa huwa sadisum ko taro na mutane biyar su face zama shine na shidan su kala yace huwa tabaraka wa ta'ala alal arsh wa ilmuhu ma'ahu abinda hadisi yake nufi wato Allah madaukakin sarki ya kasance yana kan al'arshi amma iliminsa na tare da dukkan halittu shine abin da hadisi yake nufi insha Allah ina ganin bari mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a lambar hadisi na 338 inda yake cewa dasana Muhammad ibnu Yazid sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi